ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashirin da hudu ga watan Rabi'u Sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Muna darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin wanda muna babun fitakwa babin da ke magana akan tsoron Allah kuma muna hadisi na farko a cikin babin hadisi na 69 a cikin littafin za mu tashi akan hadisin abi hurairah radiyallahu anhu qala قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأن معادن العرب تسألوني خياركم في الجاهلية خيارهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع وانا حديث إمام أبو هريرة يروي توشي لدى النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنت بيان النبي صلى الله عليه وسلم ونين يفقوا جرما wa ya fi kowa karamci in an ce alkarimu mai karamci alkarimu babba daga akram a cikin mutane waye ya fi duk mutane gaba da annabi ya ce atqahum wanda ya fi su tsoron Allah shine yanda Allah ya faɗa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi girma a cikinku a wajen Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah shi ma annabi ya maimaita abinda Allah ya faɗa wannan yake nuna mana ashe hadisi yana tare ne da alƙur'ani hadisi yana fassara abinda alƙur'ani ne ya ce faƙalu laisa an hada nas'aluk sai suka ce ba akan wannan muke tambayanka ba ba shi muke nufi ba sai annabi ya ce to shikenan wanda yafi kowa karamci yafi kowa girma saboda matsayi da nasaba a cikinku fa yusufu nabiyullahi yusufu annabin Allah ibnu nabiyillah dan annabin Allah ibnu khalilillah dan badadin Allah shi Yusuf shi annabi ne baban Yusuf Yaqub shine ibnu nabiyillah shi ma annabi ne sannan sai kuma Ibrahim baban Yaqub shi ma annabi ne kaga shi annabi babansa annabi kakansa annabi wannan babban matsayi ne sai suka ce a'a laisa an hada nas'aluk mu ba akan wannan muke tambayan ka ba manzo Allah mai haƙuri sai ya ce fa an ma'adinil arabi tas'aluni kuna tambaya na ne akan tushen larabawa shine ma'adinul arab usulul arab wanda daga su ne duk wani balarabe ya fito sai annabi ya ce khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faquhu yace to ba kabila ake dubawa ba ana duba fahimtar addini ne zababbunsu larabawa zababbunsu a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam su ne zababbunsu kuma a cikin musulunci idan faquhu in suka fahimci addinin musulunci hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi yace faquhu bi dhammil qafi al mashhuri wa hukiya kasruha idan faquhu ko idan faqihu abinda ake nufi alimu ahkam shara suka fahimci suka yi ilimi suka gane hukunce-hukuncen shari'a abinda yake nufi masu mutunci a lokacin jahiliya a cikin larabawa da manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai a cikin larabawa lokacin jahiliya to za ka ga idan suka yi imani suka fahimci musulunci Allah yana tsare musu wannan matsayi da daraja tasu tun suna jahiliya kuma sun shigo musulunci ba Allah ya tsare musu saboda shi musulunci ja'a li yutammima makarim al-akhlaq ya zo ne don ya kammala wato manya-manyan halaye da ɗabi'u na gari sannan bawa Allah yana tabbatar da shi akan abin da ya gabata na alkhairi duk wanda ya saba yana aikata alkhairi ya musulunta to Allah zai tabbatar da shi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ya tabbatar da wanda ya imani wanda ya tuba ya yi imani ya aiki mai kyau to munanan ayyukan sama Allah yana canja masa ya maida su kyawawa yanzu misali idan mutum da kafin ya musulunta ya sha giya ya yi zina ya yi barna ya yi ta'adi sai ya zo ya musulunta rahama irin ta Allah jin kai irin na Ubangiji idan ya musulunta wannan zunubin da wannan laifukan duk sai a juya shi ya zama aikin alheri kawai sai ya zama lada zina ta zama bin Allah luwaɗi da sata ya zama me ya zama lada يبدل الله سيئاتهم حسنات نجل وكان الله غفورا رحيما to ga tsoron Allah ya ƙaru musu ga matsayi na dangantaka khair ala khair kenan alheri a bisa alheri fadlan ala fadl falala a bisa falala wannan hadisi yana nuna mana wato rabe-raben mutane da kuma irin matsayinsu a wajen Allah tabaraka wata'ala babban matsayi da bawa zai samu a wajen Allah shine ya fahimci addini Allah ya azurta mu da fahimta addini duk wanda yake da daraja a cikin ku yake da ɗaukaka a cikin ku in bai san addini ba a duniya ne haka ko kuke ganin sa da daraja amma a wajen Allah ba mai daraja ba ne ko ana masa jiniya ko ana girmama shi ko an ce basarake ne ko an ce mai mulki ne ko an ce mai indi bai fahimci addini ba to ku ne ko a wajen mutane kuke ganin girmansa amma a wajen Allah ba mai girma ba ne mai girma mai matsayi a wajen Allah a tsakakun wanda ya fi ku tsoron Allah kowa yana samun matsayi ne a wajen Allah a bisa gwargwado irin na kusanci da shi da yake da shi da Allah da sanin Allah da shanin shari'a kaga wannan yana nuna mana ashe masu matsayi a cikin al'umma wanda Allah ya sanar da su Allah kuma suke bautan Allah akan shari'a mafi ɗaukaka a cikinsu su ne malamai wanda suka san Allah kuma su suke nuna mutane hanyar Allah to yana cikin rashin albarkar mutum rashin albarkar gwamnati rashin albarkar wani mulki da zai wayi gari yana la'anta ko yana zagi ko yana bata malaman addinin musulunci kuma duk wata gwamnati duk wata gwamnati a ko'ina take da take mulkar musulmi kuma take tunanin za ta yi fada da jagororin musulmi ta yaƙi malaman musulmi waɗanda su ne katinsu lamba ɗaya su suke gaya musu magana su ji don su suke haɗa su da Allah to sai aka wayi gari an samu wasu a shararan mutane marasa albarka a cikinsu suna zagin manya-manyan mutane to wannan gwamnatin karyewa ta tazo kuma ya kamata a gaya mata gaskiya don al'ummar da ake jagoranta al'umma ce da suke mutunta musulunci da ilimi to sai aka samu wani sai shi kuma yake la'anta da zagi da batanci ga manyan mutane a cikin al'umma duk lalacewar musulmi ba zai jefar da malaminsa ba amma zai iya jefar da ɗan siyasa kuma shi ɗan siyasa fa shi mai talla ne a kasuwa shi kayansa yake kasawa a saya mai wayo a cikin 'yan siyasa mai basira baya bari a ƙara masa abokanan gaba da yawa baya bari sulhu yake nema zaman lafiya yake nema duk lokacin da mutane suka wayi gari a cikinsu ba sa ganin mutuncin masu mutunci ba sa ganin darajar wanda Allah ya ba su daraja to su ɗin mutanen ba za su taɓa yin daraja ba kuma ba za su taɓa cin nasara akan abin da suka sa a gaba ba babu abin tausayi kam irin ma ɗan siyasa wanda yake neman ƙuri'a sai ka je wani haka kawai wani karan kaɗamiya wani bola a cikin tafiya bola ya je jawo maka masifa kuma ka zuba ido ka kyale shi sai ka kwatanta nauyin wannan mutumin da yake zagin malamai da kuma nauyin malaman da jama'ar da wannan yake da ita yana da ita da kuma jama'ar da malaman suke da shi da waɗanda suke bin su suke ganin mutuncinsu malami da Allah ya sa mala'ikun da suke saman bakwai suke masa addu'a kai ka isa kai faɗa da shi ai baka isa kai faɗa da shi ba saboda haka ya kamata mutane su gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa al-fiqhu fi din fahimtar addini gane addini wani matsayi ne a wajen Allah idan fitsari wani abu ne kaza sai ta yayi ko duk wanda yake ganin kayan banza ne to ya je ya nema ya gani zai samu ba banza ake samu ba da aka ku mutunta malamanku ku kimanta malamanku ku daraja su ba don komi ba saboda su suke hada ku da Allah kawai wannan ya isa su ne suke haɗa ku da Allah kuma su ba annaba ba ne suna iya daidai suna kuskure Allah raba mu da masifa Allah raba mu da taɓewa da yawa yawan masifun da suke samu a cikin al'ummar nan wallahi rashin kare darajar bayan Allah waliyan Allah da Allah ya tsare musu mutuncinsu wani kaskantacce tozartacce a cikin al'umma ya fito fili yana zagin masu mutunci da zai taɓa yin albarka ba kuma waɗannan mutane za a bi su da tofin Allah tsine har su gama rayuwarsu ba za su taɓa yin alheri ba su kaɗai har zuri'a da za ta biyo bayan su sai sun shuka musu shari'a ce ai wannan ubansa lokacin da ya yi da'iwa ai faɗa yake da addinin musulunci faɗa yake da shari'a manzo Allah ya faɗa khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faquhu ko idza faqihu sayyidina usman tun a cikin jahiliya musulunci bai zo ba yana cikin mutane masu daraja a jahiliya ka duba yadda Allah ya tsare mai darajarsa bayan shiga musulunci faqiha fi din sayyidina abubakar sau da yawa kafirai sun zo za su yi rashin kirki wa musulunci da da'awar musulunci in sun ga abubakar yana zaune a kusa da annabi sai ce ayya wannan mutumin tun a jahiliya tun kafin musulunci ya zo mutum ne mai karamci mutum ne babba mutum ne mai yi mana abin alheri mutum ne mai mutunci ba za mu iya zagin addini ba ba za mu iya cin mutuncin wannan abin da annabi ya zo da shi ba albarkacin wannan bawan Allah abubakar saboda yana da wani yad yana da wani hannu yana da wani abun alherin da ya musu tun lokacin jahiliya ma ba lokacin musulunci ba Usman fa cewa yi wallahi na muku rantsuwa da Allah tun a jahiliya ban taɓa yin ƙarya ba ballantana a shigo musulunci sai da na Umar kowa ya san matsayinsa kowa ya san darajarsa ba mutum ne tozartacce ko wulaƙantacce ba ko a jahiliya da kuma lokacin musulunci Allah ya tsare mai darajarsa a can ɗin babba ne kuma da ya shigo musulunci ma ya zama babba Ali bin Abi Talib su ne ƙanana a cikinsu shi wannan ya taso ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tun da yarintarsa kuma kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku duba yadda Allah ya tsare darajar waɗannan mutane da kimansu da matsayinsu da ɗaukakarsu saboda me saboda sun san Allah kuma hatta mutanen banza suna girmama su wato inda nake so ku gane abin ko mutumin banza a cikin mutanen banzan ma in ya ga masanin Allah in ya ga malami yana dan daga mai kafa to ƙarshen asharari a cikin mutane mara albarka mai sifa irin ta ƴan wuta shine mutumin da zai samu malaman addini masu karantar da mutane dare da rana yana kiran sunan sa yana zagin su ita kuma wannan al'ummar shi wannan mutumin da yake wannan ɗabi'ar wato me ya kawo musu me ya zo da shi me ya amfanar da al'umma babu an ce zaɓaɓɓe a cikin mutane khairun nas an fa'uhum nas mafi alheri a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane to shi wanda mai zage mutane shi mai yawan mutane na amfani in banda mutane sun lalace wa Allah ya kawo zamani na rashin mutunci da rashin imani da rashin kulawa da addini ba irin waɗannan ƙazaman mutane ai bai kamata a ɗauki hotonsu ma ana nuna su ba to amma ba albarka ba albarka Allah shiryar da matasanmu Allah kuma shiryar da shugabanninmu su gane duk shugaban da ya ja mutumin banza a gindinsa billahi azimu sai ya maka barnar da za ka yi kuka a cikin ɗaki kuma mu je zuwa mu gani insha Allah da haka ya kamata a faɗaka kuma a farga Allah ganar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan sharafun nasab anan sharafun nasab yanfa yana da amfani idan damma ilaihi taqwa wal khawf min Allah dangantaka tana da amfani dangantaka tana da amfani dangantaka tana da amfani matukar ta hadu da wato imani ta hadu da tsoron Allah amma duk matsayi da dangantaka duk dan dangi mutumin da yake dan dangi ne idan bai da tsoron Allah bai da amfani dan shi a wajensa waye mai matsayi a wajen Allah shine mai mai tsoron Allah sannan ana girmama dan adam da taqawa gashi malamai suka ce annal insan shi dan adam ana girmama shi kuma ana ɗaukaka shi bi sharafit taqwa da ainihin sharafa ta tsoron Allah ko da bai da kuɗi ko da bai da abinci ko da bai da matsayi ko a wajen ku amma tsoron Allah nan ya cancanta ya sama masa matsayin da ya fi na kuɗi matsayin da ya fi na dangantaka matsayin da ya fi na kaza saboda tsoron Allah saboda inna akramakum inda Allah ya cika ku sannan Allah tabaraka ta'ala ya fifita annabi Yusuf a cikin annabawa da abubuwa da yawa Allah ya bashi makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u ka koma cikin suratu Yusuf ka karanta tarihinsa da kissarsa ka ji ka ga irin yadda Allah ya karrama shi da inda ya iya siyasa da shugabanci sannan Allah ya girmama shi da sharafin nubuwa ya ba shi annabta ga kyawawan hali ga kuma annabta sannan Allah ya ba shi sharafin nasab ya ba shi ɗaukaka ta mai ta dangantaka sannan kuma Allah ya ba shi sharafa ta ilimi ga iya fassara mafarki duka nasa ne shi kadai sannan bayan nan Allah ya bashi sharaf na siyasatu tadbir siyasatu nas shugabancin mutane siyasantar mutane jagorantar mutane shi sa manzon Allah ya bashi wannan kambe Allah ubangiji ya bamu daukaka Allah kuma ya bamu ilimi mai amfani ya bamu tsoron Allah wanda shine zai mana kwalliya a cikin duk abin da ya bamu na duniya bayan abin duniya to in aka samu tsoron Allah to an samu babbar kwalliya an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustaqlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa hadisin muslim wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yace ita wannan duniya wato wani abu ne wanda yake mai zaki kuma kore hulwa daga halawa tana da zaki kamar ɗan itace ne mai zaƙi ɗan adam yana karkata zuwa ga ɗan itace mai zaƙi in ya ɗanɗana ya zaƙi sai ga yana so yana da farin jini to ita duniya tana da farin jini a wajen 'yan duniya sannan kuma launinta koriya ce me yasa aka zaba mata koren launi saboda ɗan adam yana son launi kore duk inda launi yake kore ɗan adam yana sha'awarsa yana son sa to annabi ya ce duniya tana da zaƙi kuma kalar duniya koriya ce shar abin sha'awa ya ce wa inna allaha mustaqlifukum fiha Allah zai sanya ku zama halifofi a cikinta abinda ake nufi ya lufu ba'dukum ba'da wasu za su maye wasu wasu su yi mulki wasu su biyo bayansu wasu su yi sarauta wasu su biyo bayansu wani ya rike shugabanci ya sauka wani ya hau wani ya wuce ya wani ya hau wani tunda Allah ya duniya haka ake yin ta kaga duk wanda yake da mulki in yana da hankali in ya tuna faɗin annabi wa inna Allah mustakhlifukum fiha duk wani matsayi da ka samu Allah ya baka a duniya ka tuna wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah zai maye ku ka san me ake nufi wata ran zaka sauka wani zai hau ko me yanzu manyan mutane a duniya annabawa ne su ne Allah ya zaɓa masu isar da saƙo to sai lokacin su ya ƙure Allah ya ɗebe su gaba ɗaya ina annabawa suke ba sa nan yanzu sai aka bar malamai su ma malaman wani ya zo ya ci zamaninsa ya mutu wani ya gaje shi ko ɗansa ko wani ɗansa shi ma ya yi ya kauce to yanzu akwai tunani a nan mutum dan yana wani mulki gajere mai 'yan shekarun da ba su fi yatsun hannu ba ya ta rashin hankali ya ta shirme ya iya kasa gane siyasa ana cewa mutum ɗan siyasa amma bai iya siyasa ba wa inna allaha mustakhlifukum fiha ai duk kujerar da ka hauta aka ce zaka tafi ka barta ai tana da hadari ba ta da daɗin zama saboda ba taka bace gwaji ne aka kawo ka to in suna kake nema in matsayi kake nema yi kokari ka zauna da mutane lafiya ka yi wa abin da mutane za su ji daɗi ka rage wa kanka masifa da bala'i to amma wanda yake da gajeren tunani shine yake ruduwa da duk kujerar da yawo da sunan mulki ko da ku shugaban masu yin shara ne ko da ku monita ne a aji akwai lokacin da babu shi wa inna allaha mustakhlifukum fiha yakhluqu ba'dukum ba'dan wasu za su zo su wuce wasu tun da aka yi duniya ka duba tarihin gani wane ne yake mulki wanda mulkinsa bai kau ba ya tafi sai Allah shi ne maliki yau middin mamallakin ranar sakamako amma duk wani ɗan adam da ka sani yana iya zamani wata ran a neme shi a rasa wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah sa kun gani to sai annabi ya ce wannan wani saƙo ne ya ce Allah ya ɗora ku wani ya hau wani ya kau fayanzura kaifa ta'malun don Allah ya gaya za ku aikata da abin da aka baka a wannan duniya mai zaƙi da abin da aka baki a wannan duniya mai ɗanɗano mai kala mai ban sha'awa fayanzura kaifa ta'maluna ne Allah zai duba ne ya gaya za ku yi yanzu ɗan adam ma in ya ce ya baka abu ya sa ido ya ga yaya za ka yi ya baka maki a kai ai ka kyautata ballantana Allah yanzu duk buge-bugen da muke yi da make-maken da muke yi jarrabawa ake cewa za a yi mana ko a makaranta ko a ma'aikata sai ga mutum yana neman addu'a dan uwanka ne fa zai gwada ka dan uwanka ne fa zai maka tambaya ba kuma mala'iku ne za su zo da question papers din nan ba a dan uwanka ne mutum amma kana bukata a maka addu'a to ina ga jarrabawar da zaka tsaya gaban Allah a karan kanka kai kai kadai ka bada ansa a kanka to masifar bata isa ba ina ga wanda aka hada masa kuma da zai bada ansa akan mutane ga abin da ya kamata ka tsawata ba ka tsawata ba saboda san zuciya ga abin da ya kamata ka yi ba ka yi ba ka bari lokacin ka ya kure sai bayan mutum ya gama sai kuma in mai rabo ne ma sai ga yana ta rike carbi yana zuwa masallaci ana shimfiɗa masa sallaya a masallacin juma'a yana jiran a zo a gaishe shi wasu su ta tsallaka shi ba za su gaishe shi wanda suka gane shi in ya musu mutunci tsaya su gaishe shi wanda suka gane shi bai musu mutunci ba sun gan shi canja hanya abin da yake faruwa kenan wallahi aya Allah yake nuna wa masu mulki amma ba sa fahimta kuma dole a gaya musu shine gata shine soyayya din duk wanda yake kan wata kujera ana masa jiniya ko ana cewa shine lamba ɗaya a garin su ko shine waye shine waye lokaci ne kwanan nan muka je wani babban taro a wata jiha wani gwamna ya zo na wata jiha a lokacin sa kaga mulkin da ya yi amma wallahi tallahi da ya zo taron nan malam da ƙyar ya bari da ƙyar aka bari yan agaji suka bari ya shigo saboda ba san shi ba lokacin sa ya wuce da ƙyar fa shi ko ɗan sandan ma da yake ɗan rakiya ma shi ba a rako shi da shi ba ko manta shi ya yi a gida ko kuma bai akari Allah wala wallahi haka ya shigo kuma ba a tanadi wurin zamansa ba ka duba mutane da rashin kirki ya fa shugabanci gurin amma an yi taro kuma an gayyace shi sai da aka zo aka nemi alfarma wani wannan a gabana aka yi aka nemi alfarma wani aka ce da Allah ta shi ka ba tsohon gwamna ya zauna ya zauna ni dai a gani na tunda ya zo ya zauna bai fi mutum biyu uku suka zo suka gaishe shi amma dan uwansa da yake mulki a lokacin mutane sun fi ɗari biyu ɗari uku a bayansa yanzu wani bai isa mutum aya ba a nan duniya ma sun manta da kai ko suna kallon ka sun nuna ba kai ba to ina ga wajen Allah in ka je baka aikata aiki na kware ba kuma ba mamaki ya saci kuɗin da ya sata ba mamaki yana da manya manyan gidaje a wancan garin ba mamaki ya yi duk abin da yi duk waɗannan abin za ka tattara su kai ka gama wannan wannan credit ɗin da za ka samu a wajen mutane sai ga babu shi kai ta neman girman ka rasa mutum ya zo ɗaurin aure ana ture shi a ce jama'a a matsa a matsa an ƙi a ba shi wuri Allah ya sauye wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa yanzuru kayfa ta'malun Allah shi ke mayewa kuma wannan akan kowa ne yana faruwa kawai abin da ake so kowa in ya samu dama ya shuka alheri duk wanda ya samu dama ya taimaki mutane ina gaya muku duk wanda ya samu dama ya taimaki mutane kuma ina gaya muku duk wanda ya taimaki mutane in Allah ya sa da Allah ba zai tabar da shi ba amma wanda ya girman kai ya yi zalunci ya yi jabarutanci ya yi mutakabbiranci ya nuna isa ya yi abin da ya ga dama ko ba shi lokaci ai tun da ba a dawama akan kudura ai alhamdulillah mai dawama akan mulkinsa Allah shine malikud dayyan shine wanda baya kaucewa da aka ku nutsu kuma ku saurari wa'azi ku ji gaskiya a gaya muku ita giyar mulki giya da kake gani mulki giya kasan giya ko ya mutum ya sha giya a buge yake yake abin to kaɗan ne wanda Allah yake zaɓen su yake ba su tunani mai kyau suke aikata abin da ya kamata a yi haƙuri hadisi ne muka zo kansa kuma dole mai bayani fatan mu Allah ya sa a gane fatan mu Allah ya sa a karɓa kuma wataƙila kai ka zama gwamna wata ran kaga mun sauke maka hujja wataƙila kai ka zama shugaban ƙasa wataƙila ka zama minista wataƙila ka zama wani babba a jami'a ko ka zama wani babba a wata ma'aikata ka sani cewa yanda wani ya hau kujeran nan ya sauka ya batta to kai ma za ka batta wani fa ya yi tafiya yana can yana taro ana ma escort ana masa kaza da rakiya da motoci da komai sai wani abokinsa ya ce kai kaga NTA news ko yau jiya da daddare karfe kaza ya ce wallahi bai gani ba busy ya ce ai an cire ka ya ce what ya ce da Allah ba ga yanci yawa ya ce wala ban gani ba yana can fa wani assignment ba ka san take aka aka aka tura masu rakiyar tas aka ce su dawo ga sabo nan ofishin wallahi bai iya komawa cewa aka yi ya tura abubuwan da ya san ya bari nasa personal belongings nasa ya tura messenger ya je kar ya dai koma ofis daga can wurin taron sai ya nemi gidansu wannan bai ishi mutum bala'i ba ai duk kujerar da naɗa ka aka yi an gama da kai ko dai wani mutum da ya iya cire ka ko jama'a da suka zaɓe ka su cire ka ko kuma kana mulkin Allah ya cire ka akwai cirewar Allah kuma ku kula fa Allah ya samu gani to sai annabi ya zo gaba ta biyu a cikin a cikin hadisin yace tufattaqu dunya ku ji tsoron duniya don a cikinta ake mulki a cikinta ake sarauta a cikinta ake abin da ake fattabu duniya kawai wannan magana ce wacce take mai dunkulalliya kawai ku kiyayi duniya kama wani ya ce da kai wane ka bi a hankali fa ka kiyayi duniya wane ka bi sannu fa ka kiyayi duniya wallahi malam ko malamin addinin musulunci ne ya sauka daga kan layin shari'a ya shiga layin alfahari da nuna isa wallahi a ce da shi fatakun duniya a duniya ne yake wallahi sai an zo ka wayi gari a gidanka ma matanka ma ba sa ganin darajarka ba ga dara ka ilimi ba ne ka wayi gari ƴaƴanka ma ba sa amfanuwa da iliminka ballantana matarka ballantana wani a waje tarihi ya zo ya manta da ka kana rayuwa baka mutu ba an daina jin labarinka wataƙila ka ɗan ɗauki hanya ka ƙi ka bi abin da aka ba da shawara ka bi balantana mai mulki yana cikin abin da Allah zai jarabi mai mulki ka gama mulkin ka a farko farkon rayuwarka baka yi abin kirki ba Allah kuma ya baka nisan kwana ka dade a duniya baka mulkin ciwon ya isa ka gani ana tai sai dai ka da suka ai mu a zamanin mu kaza ne ka Allah sarki yanzu ya riga ya wuce ya riga ya wuce fattaqu dunya ku ji tsoron duniya sai manzo Allah gaba ta uku a cikin hadisin sai ya ce wattaqun nisa ku ji tsoron mata Ali bin Abi Talib wata rana ya ce Aliyu ya ce ya duniya ya ke duniya hurri gairi ki rudi wani ba ni ba Aliyu ne yake faɗa ka gane mai mulki ne yayi shi da ya zauna kujera nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai mai mulkin da ya kai shi khalifa ne ko ba khalifa bane ba shine na hudu ba Abubakar Umar Usman Aliyu yana gani abokar ya mulki ya tafi shi aliyu yana gani umar ya gama ya mulki ya tafi ya mutu kuma yana gani usman ya mulki shi ma ya mulki ya mutu ya tafi aliyu ya hau kujerar aliyu ya ce ke duniya ki rudu wani ba ni ba ya ce tsallaktuki salasa na sake ki sake uku in ji aliyu bin abi talib ki rudu wani ba ni ba kaga wannan masu hankali da suka san duniya kenan fitinata amma wanda bayi da wayo shi yake ruduwa da ita malam in wadata kake gani da rufin asiri nawa ne Allah ya musu arziki suka kare nawa ne suna da ma arzikin da kudin suna da shi sai kuma Allah ya sa aka daina yayin su ina ce duk alfaharin mai arziki da yaji ana yi da shi ko ana ambatan sa to za a waye gari kana da kudin kuma ba a kiranka an daina yayin ka kudin ka sun zama tsofaffin kudi ka mai da su kadarori ka mai da su gidaje ka mai da su kaza kana nan kana yawo da tsumma ga kuɗi da zaka iya ciyar da jihar ku amma baka iya cin mai kyau ga kuɗi da zaka iya ɗaukan nauyin al'ummarka amma baka iya ɗaukan nauyin jikanka ba dai kuɗi kake so ba to Allah ya baka kuɗin an baka kuɗin kuma an hana ka kashe kuɗin akwai bala'in da ya wuce wannan wai ko ba kwa fahimta ne kuna gane me nake faɗa ko kuɗin kana da shi amma sai a hana ka kashe kuɗin kuma ba soja aka ce karkashe ba ba ɗan sanda aka hana kashe ba kai da kanka zaka ji ba za kashe ba Allah ya jarrabe ka da bala'in tsoron talauci da ka zo zaka sai mota ce kai wannan mota ta yi tsada kai kuɗi na ba za ka hau ba sai ga wani wanda bai kai ka kuɗi ba ya je ya saya yana lale ta a gari kana kallon sa ana ɗaga mai hannu ana girma ana ɗaukan hoton motarsa kai kuma banza kana nan da kuɗin ba ka iya komai wallahi haka Allah yake yi ba haka bane ba ai shi zan tambaye ku nace kuna ganewa ko ba ku gane haka abun yake reality ne wannan abinci a gidanka kana gani ana cin mai kyau kai ba za ka iya ci ba ba za ka iya cin mai kyau ba tsoro kake ji riga ba za ka iya sa mai kyau ba taimako ba za ka iya kuma kai fa Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka kai fa ya baka ba sallah kake da daddare ba ba azumin nafila ba ba karatun qur'anin kirki ba ba komai ba haka kurin Allah ga kanan ga ka ga ka Allah ya tara maka dukiya amma baka iya taimakon wani ko baka hankalta ba baka zama mai basira ba ka ganewa ba haka zaka gama rayuwarka ce ka ai wani yana da kuɗi wallahi wani mutum da ya mutu malam wani mutum da ya mutu ana bayanin kuɗin da ya bari wallahi malam sai da ake kwatanta wannan gwamnatin jiha ma ai bata kai shi kuɗi ba amma ina gaya ma a local government ɗinsa ma kuma a san shi ba gwamnatin jiharsa ba lallai ta fi shi kuɗi ba malam akwai masu kuɗin da fa gwamnati take aran kuɗi a wajensu gwamnatin jiha ta ari kuɗi a wajensu amma ana tabbatar maka ba lallai in ya zo wucewa a unguwarsu an san shi ba to me amfani wannan kuɗin babu bai zai iya ba ƴaƴansa suna cikin matsi iyalinsa suna cikin wahala amma dai yana da kuɗi dan mai kuɗi mai kuɗi ne in ka taba kaza kaza ne in ka taba kaza kaza ne fattaku duniya ku ji tsoron duniya ko a baka kuɗin a haɗa ka da tashin hankali baka da nutsuwa duk wanda ya ganka ga tarin kuɗi kana da shi amma kuma baka da nutsuwa ka ga mutum kamar daga kabari ya fito iya ta zazzare ido duk inda gan shi a firgice a gigice duk inda ya zauna bai da nutsuwa kuma amma ga kuɗi Allah ya bashi to me amfanin kuɗin me amfanin su ka zama bawan kuɗin kullum kana cikin bakin ciki kana faɗa da ma'aikata mota kaza ta yi haddari ta kone ka duddura ashar ka ce baka yadda ba wancan ya je ya ci miliyan 350 wancan ya je ya yi ma kaza wani ya yi 419 wani ya yi kaza yaran ka sun je an aikata kaza an yi kaza Allah ya jarabe ka ga kuɗin kana samu amma baka da kullun cikin bakin ciki amma idan an ganka ana gaishe ka baka iya gina masallaci ɗaya ba baka iya gina aji ɗaya ba baka iya bada taimako ba kuma ka rena kowa gani kake kafi kowa alhali kuma kowa ya fi ka kai ne kake ganin kafi kowa amma ba haka bane Allah ganar da mu wattaqun nisa annabi yace ku ji tsoron mata ku kiyaye mata wannan kai ba yana sharhi ba yawa kowa ya riga ya sani Allah kare mu da su kawai manzo Allah yace fa inna awwal fitnati bani isra'ila kanat fil nisa farkon fitinan banu isra'ila ai dai kuna jin labarin banu isra'ila ko yawa yawan annabawan Allah daga banu isra'ila ne ko manzo Allah farkon jarrabawa yace da Allah ya jarrabe banu isra'ila a cikin mata ne wannan hadisin abinda ake nufi da fattaqun nisa ana nufin ittaqu al-iftitan bihinna ku ji tsoron fitinuwa da mata mace ba abin da ba ta iya sa dan adam yayi na halaka ka ji na ce ma babu to ka yadda a matsayin babu din kome shi mace za ta iya sa dan adam yayi manala ce ma ra'aisu ma ra'aitu ban taba ganin wato naqisatu aqlin wa dinin azhaba lidhi lubbi ahad min kunna suke wato masu tawaya a hankali tawaya a addini mace fa ba ta iya yin sallah a wata cikakken wata ba duk watan ta ba ta iya sallah complete ba akwai kwanakin da ba ta yin sallah ko da za a je a kiyama kai namiji kana da cikakken watanninka kana sallah amma mace duk wacce take ta zama baliga tana al'ada sai wanda ta zama ya isa ta daina yi amma a shekarunta akwai shekarun da ta ɗauka ba ta yin sallah cikakken wata ta wayar addini kuma kowa ya sani tsananin riko da addini hazama da addini yi da gaske to wannan ana samun maza suna gaba sama da sama da mata matan ma ba wai ba sa yi ba amma suna yi amma dai ba su kai maza ba amma abin mamaki ita ce kuma tafi tafiyar da hankali mai hankali a cikin ku wanda yafi kowa hankali wallahi mace za ta caja mai kwakwalwa manzo Allah ne ya faɗa yace bai taɓa ganin wata halitta wadda take gata da rauni amma ga kwashe hankalin masu hankali ba tafiyar da tunanin masu tafiya masu masu tunani don haka wannan hadisi yana nuna mana mu guji duniya kuma mu guji bibiyar hutamu duniya tarkace na duniya da kuma ratayawa kanmu da ratayawa rayukanmu wahami na duniya ita duniya kamar budurwa ce duk inda kaga budurwa lokaci ne za ta yi budurcinta da shekarun ya kare za ta fara yin ƙasa sai ta fara motsewa ta fara yin doro haka tana ɗan naɗewa fuskar ta fara tattarewa da ka ganta kana ganta ba sai ka tambaya ba ka amma na tsohuwar budurwa ce amma tana kan tashenta ganiyar ta kana ganta ka ce kai wannan fa yanzu take ganiya to haka duniya take tana yi tana da kyalkyalinta kuma tana karewa wani lokacin kai ka kare ba ta kare ba za ta kare ko da za ka dawama sai ta kare to kuma za ta iya karar da kai kai kafin ka karar da ita hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min ad-dalili ita ce duniya inji mai zuhudu tafi kadan kadan aqallu min al-qalil tafi abu kadan duk abin da kake tsammani kadan ne to wallahi duniya ta fi shi karanta wa ashiquha masoyinta wanda irin gumeta yake mata soyayya yake mata ishku to yafi kaskanci kaskanta adallu min ad-dalil law kuntum ta'lamun da kun sani da haka tana bijiro da kanta da zaƙinta tallan kanta take tana bijiro da kanta da kalanta mai kyau duniya tana bijiro da kanta da kwalliyarta da ado budurwa ce mai kwalliya mai ado mai kyan gani mai sha'awa mai ɗanɗano suka ce faman ta'allaka biha ahlakathu wanda irate da ita wannan duniya sai ta halakar da shi walakin yanbaghi Allah yansal abdu nasibahu minha amma bawa mai wayo baya kuma barin rabansa da Allah ya rubuta masa a cikin duniya mai halakarwa ce amma yi kokari ka ci rabanka a ciki dauki abin da zaka ci dauki abin da zaka sha dauki abin da zaka nemi gujirinka na lahira a cikin ta wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada kada mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah ya ce kada rayuwar duniya ta ruɗe ku dan ku rayuwar duniya wanda bai fahimce su ba za su kai shi su baro dan haka ku kiyaye kada su halakar da ku saboda neman jin daɗi da morewa duk wani sababi da zai kai ka zuwa ga harka da mace to ka nisance shi ku kiyaye sha'awarku don katta kai ku ga halaka ku nisanci cakuduwa da mata daga cikin fitinar mata akwai alikhtilafu bihinna zama wuri guda ɗaya cakuda wuri guda ɗaya da su duk imaninka in dai kana haɗuwa da mace kana zama wuri guda da ita kuna hira da ita kuna mu'amala da ita wallahi sai ta fitine ka wata kar ka manta kuma lokacin ka is counting wannan rayuwar taka da kake ta dalibta ana rubutawa ne yana cikin lissafi wannan rayuwar taka da kake ta samartaka is counting ana irga maka ne su mata kawai zaman lafiyanka a nisance su kuma ba wani gwani a cikinsu su ba wai wanda zai shiga cikinsu yana harkoki da su a ce wai shi gwani ne wai shi ya kubuta da su a'a kawai annabi ya ce ku ji tsoron mata kawai shikenan ittaqud dunya wattaqun nisa cakuza da mata al-ikhtilat haduwa maza da mata haram ne sai dai larura ba yanda za a yi amma duk yanda mutum zai iya nisantan shiga cikin mata haduwa da mata cakuduwa da mata zama wuri guda da mata mu'amala a haɗa jiki-jiki da mata in dai za ka iya yi to ka yi ƙoƙari ka kiyaye don ku addinin ka ya hana ba ruwanka da wani zamani a yanayi ne a kaza kaza to ko yanayi dai ka kula da addinin ka duk yanayin da ka tarar da kanka to kuma ka rinka gaya wa kanka kai ko musulmi ne anta mamur ana baka umarni kuma ana kallon ka in mulki kake yi in karatu kake yi in kasuwanci kake yi in ma mu'amala kake yi ko ma wani yanayi ka tarar da kanka ce ai yanayi ne to ka rinka kula dai da addinin ka dan wannan yanayin ba shine Allah zai duba ya kare ka ba ya kale ka ba kar ka lalata addinin ka saboda wani yanayi sannan dukkan wuri na fitina a nisance shi kallon su da sha'awa taba jikin su da sha'awa wannan duk haramun ne ka kiyaye saboda fitina saboda sun halakar da waɗanda suka gabace ku kuma duk lokacin da mutum ya gane wannan wurin fitina ce to zaman lafiyarsa ya yi taka tsantsan da wannan fitina ka gane to iya hankali sannan yana cikin abin da yake zubar da mutuncin mai mutunci da wuri shine harkar mata duk darajar ka a cikin al'umma in aka tuhumce ka da harkar mata ayya rance ya kare shi kuma akwai abin da yake haka yake a rubuce duk wanda ya bari yana da mutunci ya bari mutuncinsa ya bare a cikin mutane to shi mutunci in ya riga ya bare to ko da ana kokarin dawo da shi baya iya dawowa duka kamar madara ce in ta zuba a ƙasa ba a iya kwashe ta duka kar ka bari a taɓa mutuncinka akan mace kar ka bari mace ta zuba maka da mutunci kar ka bari mace ta yaudare ka kar ka bari a gane kana da rauni a ɓangaren mata yau malam matarka ta aure mata sunna fa ka iya zubar da mutuncinka a kanta a cikin ‘yan uwanta mata matanka su gane rauninka ba ka iya ɗaukan ƙarar ba ka iya ɗaukan doka ba ka da authority a kanta ita ta isa ita ta wata sai ga kimanka ta yi ƙasa in ka faɗa sai gaba za a bi ba to ballantana a wajen aiki ballantana a wajen kasuwa ballantana a wajen kaza a wajen kaza musamman 'yan kasuwa da suke zama a shago kullum mata suna zuwa sayan kaya a wajensu fitina yau Allah ya kawo mu lokacin da matan fasu suke neman maza da maza ke neman mata sosai amma yanzu mata suna neman maza sosai kuma Allah ya kawo mu lokacin da ana iya shirya maka dan a ci mutuncinka hada ka da mace karka ce wai baka isa ba karka ce baka kai ba kowa da matsayinsa a iya matsayinka ake iya yaga ka da haka ka kiyaye kai taka tsantsan kuma ka tsare in baka yi haka ba za ka samu dana sani da damuwa yanzu yau cikin fatoyin da ake damun mu da shi ku yi haƙuri ku matasa ne samari yawancin ku matsaloli shine mutum ya je aure yarinya budurwa ya kai ta gidansa sai ta zo masa da wani ciki wanda ba nasa ba kafin fa a ɗaura auren daman ta yi cikin a ɗaura masa aure da ita ta zo ta yi ƙoƙarin haihuwa lokacin haihuwa ta bai yi ba a lissafi ya za a yi sai iyayen sai a rufe asiri a yi haƙuri mutum yana masallaci yana jan carbi amma yassa mutanen banza suna ɗaukanta suna lalata ta abin bagin ciki abin ciwo mala wani ya kama matarsa matarsa ta sunna shi da ita ya kama ta tana hira da wasu ta kwaɓe kayanta ta sa kayan kwalliya kayan bacci shi fa yana ce yana kwance yana bacci wai ya gaji ita kuma ta yi kwalliya ta yi ado a wayar da ya sai mata da datar da ya sa mata ta fito tana bidiyo kwal tana kiran wasu mazan banza kuma suna alkawari kuma a falon mijinta shi kuma da yake mai bacci ne yana ce yana bacci can ya ji shewa ta yi yawa da yake ba ta da wayo tana hira tana ɗaga murya suna dariya yace to aljanu ne suka shigo masa gida ko me ya duba gefe ya ga mata ba ta nan ya lallaba ya je ya ga falo an kunna wuta ya ga ta yi kwalliyar da shi kansa ba a masa ta kwabe ta dauki wayar ta tana kallon bidiyo call suna hira da wani suna shan labarin su ga mijin nata na sunna mai bada kuɗin cefane mai biyan kuɗin haya mai biyan kuɗin makarantar yara mai bada kuɗin kitsonta da komai da komai shi ba a yi da shi wani ake da ittaqun nisa ku ji tsoron mata kuma ita mace malam duk lokacin da ka sake mata ka batta ita wai da hankalinta zai ta yi abin da ta ga ya kamata za ka sha mamaki ka ɗaure ta da shari'a kawai me ɗaure ta da shari'a ka ɗaure ta da dokokin Allah ba kai ka kafa dokan ba Allah ne ya ce ta yi in ta ce an takura mata ce Allah ne ya ce in gaya miki ni wallahi da dan ta ni ne ma ni ba lalle in ce ki yi kaza ba kurin ka huta amma wallahi mala akwai maciya amana ka san abokinka zai iya cin amanaka akan iyalinka ka san amininka zai iya cin iyalinka akan amanaka malam ka san an samu aboki yana neman yar abokinsa budurwa yar abokinsa an kama shi da ita kuma ba wai neman aure ba a neman lalata malam ka san an samu baffa baffa fa in an ce baffa kanin uba yana lalata da yar kaninsa da yar yayansa lalata an samu kawo wannan duk ina da fatawoyi da dalilai masu ƙarfi a kai ƙanin mata yana lalata 'yar matar mana yassa ta yi aure ta haifi yara 'yan mata ya shigo gidan yana ɗaukan yarinya yana lalata ta yamma ya mata ciki duk wannan yana cikin makircin mata da kuma raunin ƙwaƙwalwarsu da kuma sakaci da zuba ido ba a kulawa da su cin amanar ta isa yau ba da makoci da makoci ba fa ba da yaron gida da matar gida ba fa a'a da ɗan kama in baka yi da gaske ba sai yayi maka barna akan iyalinka wanda ba uwarsa ba to ya za mu sa kanmu mu bi abin da shari'a ta ce mu huta kawai kuma yaudara da cin amana musamman a makarantu mace za ka ga ba ta komai ba amma tana neman ta samu komai ta tsaya ta yi karatu ba ta yi karatu ba amma tana da abin da za a ba ta maki in ta samu mai raunin imani in ta samu wanda yake baya da tunani in ta samu wanda yake baya tunanin yarsa shi ma za ta zo jami'a wata rana ka ji tsoron mace ka mu'amalance ta iya gwargwadon kullum ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ita ma ta tsaya can nesa nesa me yasa saboda akwai fitina a tattare da ita ba kyamarta ake ba amma shedan ya mata kwalliya ya mata ado ta dalilin ta an shiga wuta kuma za a shiga wuta kuma za a shigar da wasu wuta za ka bi hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake nufi da fattaqun nisa ku dauki izina da al'ummomin da suka gabace ku kar ku bari ku halaka an abi tarif adi bin hatim at-ta'i qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa summa ra'a atqa lillahi minha sai ya ga abinda yafi tsoron Allah akan wannan abin da ya rantsa a kai faliyati taqwa to yaje ya aikata abin da yafi nuna tsoron Allah ya bar abin da ya rantsuwa akai hadisin muslim abin da nake nufi da atqa lillah arda lillah abin da yafi yardar wa Allah wa ab'aduhu an ma'siyatillah abin da yafi nisanta daga sabon Allah wannan hadisi yana nuna mana duk wanda ya rantse da Allah ya ce da zai wani abu ba sai ya ga kuma kishiyar abin da ya ce sai ya ga cewa ya yi wannan abin shi ya fi tsoron Allah gare shi to ya je ya aikata wani abu wani ya rantse ya ce wallahi tallahi ya daina zuwa gidan yassa me yasa saboda ta masa wulakanci sai ya je ji an ce an karanta hadisin zumunci ka gaida yan uwanka ka gaida yan danginka kuma zumunci yana ƙara mutum nisan kwana a rayuwa to da wancan rantsuwar da ya da Allah da kuma wannan aikin da zai je aikata wanne ya fi tsoron Allah ya aikata wannan to shikenan sai ya bar wannan rantsuwar tasa ya je ya mata kafara ya aikata abin da ya ce ba zai yi ba sai da abubakar wata rana ya rantsuwa akan misa ibn usasa wanda ya yada sharri akan nana aisha cewa ta yi alfasha wal yazu billah sai aka bincika aka tarar da yau ai tushen genesis din zancen ma daga wani yaro ne da abubakar yake kula da shi yake ɗaukar nauyinsa yake ciyar da shi shi ya je ya ɗauki magana ya yaɗa akan mata annabi da labari ya zo sai na abubakar ya ce yanzu mu ciyar da kai mu taimaka maka kuma kai ne zaka lalata tarihi kai ne zaka ci mutuncin yar gidan nan ko matar annabi ubanta ya ciyar da kai mijinta shine annabinka to karka sake zuwa gidan nan ka dauki kwanan ka bara mu baka abinci ba ya rantsi yace mun daina ciyar da kai Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba kada ma abuta falala kaga Allah sai ambaci Abubakar da cewa mai falala ne shi kaga wanda ma da ya abun Allah ya bayyana matsayinsa kada masu falala a cikin ku kada masu hali a cikin ku kasa masu wadata a cikin ku kada masu matsayi a cikin ku su yi rantsuwa cewa ba za su rinka ba da taimako da ciyarwa ga waɗanda suke na kusa da su ba wal masakin da miskinai wal muhajiri da fi sabilillah da wanda suka yi hijira saboda Allah Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afwa su kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ko ba kwa so Allah ya gafarta muku Abubakar ya zo yana ɗaga murya yana cewa ina mista dawo da kwananka ina mista dawo da kwananka yace ina so wallahi Allah ya gafarta mini wallahi ina so Allah ya gafarta mini rantsuwar da yayi kafara yace yaron ya dawo ci gaba da karba kenan zai iya yiwa ka rantse ba za ka yi wani wani abu ba saboda ya bata maka rai ya ci amanar ka ka rantse ba za ka ci gaba da yi masa wani taimako da ka saba kana yi ba to shikenan kuma sai kaga taimakon shine fa alkhairi to ka je ka aikata hadisi na karshe a cikin babin anan din عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عبد الله بن مسعود يا رويتو yace manzon Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka ka bani shiriya ka duba annabi da kansa yake roƙon Allah Allah ya bashi shiriya kai ma ka rike wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al-huda idan Allah ya shiryar da kai kai fa dan aljanna ne in dai ka mutu to kai dan aljanna ne yace wattuqa ya Allah ina son ka bani taqwa to kaga muhallin shahid kenan Allah kai mun arziki da taqwa da jin tsoron Allah nayi bayani akan ma'anar taqwa a farkon babin wal afafa da kamewa shine at-tanazzuhu amma la yahillu wal kaffu anhu duk abinda bai halatta ba ka kame kar ka aikata ka kyamace shi shine al afaf wani afif ne wani mai kamewa ne yana taka tsantsan baya shiga duk abinda Allah ya haramta masa kuma baya jefa kansa cikin wannan to annabi yana yin wannan addu'a wal ghina da wadata ta zuci da kuma wadata ga barin nuna bukatuwarka akan abin da ke hannun mutane abin da ake nufi da alghina anan kada Allah ya jarabe ka da kwadayi me kwadayi duk wanda Allah ya jarabe shi da kwadayi yana cikin wahala kwadayi shine Allah ya jarabe ka kai ta san abin hannun mutane in ka ga abu a gurin wani kai kai ta hankoro kai sai an baka ka kasa hakuri sai ka tambayi wane ya baka abu kuma ya zama ɗabi'arka ba wai guda ɗaya biyu ba wannan duk kowa yana iya yin wannan amma ya zama kai kullun ɗabi'arka kana kwaɗayin abin hannun mutane manzo Allah ce wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji abin da ke hannun mutane ka daina kwaɗayin abin hannun mutane mutane za su so ka duk wanda yake da kwaɗayi bai da farin jini a cikin mutane wallahi wanda kuma yake kamewa yana so ɗin amma sai ya nuna bai damu da shi ba to ya fi farin jini a wajen mutane kuma an zo ba shi an fi girmama shi wani ma sai ya yi ji tsoron ya baka ma za ka karɓa kuwa to wannan ya fi daraja akan ya baka ya zage ka akan ya baka ya wulaƙanta ka ku samari ne ku matasa ne kar ku yi dentin image kar ku lalata mutuncinku da rayuwarku da kwaɗayi roƙo yanzu ka duba abin da yara 'yan siyasa suke bara tumasanci ka ga motar ɗan siyasa ka bi ta da gudu kana gudu har za ka ba da a jefo maka dubu ɗaya ko a jefo muku dubu goma ko a jefo muku dubu ɗari wani ya je mota ta karya shi bambaɗanci da roƙo ka ga babban mutum kana masa bambaɗanci saboda wai ya baka kwaɗayi kana wulakanta kanka wataƙila a wajen Allah ka fi shi daraja baka sani ba wataƙila nan gaba Allah ya tanadan maka matsayin da sai ya zo ya nemi taimakonka shi wannan ko kuma ƴaƴansa sai ka ci da su ko sai ka taimaka kar wanda ire da kansa ba cewa aka kai girman kai ba amma abinda Allah ya bawa wani bai gagara ba kai ma ya baka gaggawa ce da kai kawai kai hakuri ka bi hanya kamar yadda kowa ya bi hanya to wannan shine alghina ba wai kawai ku ɗauki fassararsa a maɗan wadata Allah baka kuɗi Allah baka kaza Allah la no shi ma yana cikin gina amma yana cikin gina shine ginan nafs ranka ya wadatu da iya abin da kake rayuwa kana aikin gwamnati kana ɗaukan albashinka naira dubu ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin dubu sittin dubu talatin babu damuwa wani abokinka kuma yana aiki a fadar yana ɗaukan ɗari biyar kar ka ɗora wa kanka sai ka yi rayuwa irin ta wancan kuma karka ji cewa Allah ya mai da kai baya me yasa ya bar albashinka dubu ɗari biyu abokinka dubu ɗari biyar karka ji haka kuma karka taɓa jin wai abin da yake da shi ya burge ka ka ɗauka kai ma naka ya fi naka ya fi muhimmanci in ya ciyar da iyalinsa da naman kaza da komai kai kuma sai ka je ka sayo hanji da tumbi ka yanka musu sai su ci ko ba ka bane ba in ya ci soyayyen doya da kwai kai kuma sai ka je ka nemo dankalin hausa gashi a bakin titi mai araha sai ka saya ka ce kwanka na ɗari biyu sai ka ce a shafe shi da kwai a soya shi yaro duk baya iya ganewa duka dai zai ji mai da kwai ne da waje kuma bakin duk abin da ya shiga baki ya taune shi ba ɗanɗano ba ne shi wancan fa bai da zaƙi wannan kuwa yana da zaƙi ga zaƙi ga mai kwakwai ka ci kayanka kaga in ɗanɗano ne a baki ma wallahi ka fi ji sannan kuma wajen aiki a tambayi likita zai maka bayanin wanne ne ma ya fi aiki yanzu wani ya zo ya ci naman kaza ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza kai kuma ka je ka ci kwaɗin zogale daga ƙarshe a ƙarshen wata inda likita zai zo ya auna lafiyar ku sai an auna kai mai cin kwaɗin zogalen nan da ruwan zogalen nan ka fi shi lafiya amma baka yadda da abin da Allah ya zaba maka ba kai an zaba ma zogale kana ta faɗa shi kuma wancan an bashi naman kaza daga ƙarshe ma an zo an haramta masa cin red meat an ce in kana son zaman lafiya gare ka cin jan nama me a ciki ya je yana cin mai tsada kai kuma Allah ya baka zogale ya baka ganye ya baka kuɓe ya baka rama zaman lafiya a duniya nan bai fi komai ba to amma ganewa ne baka yi ka daina kwaɗayin abin da ke hannun mutane an gane wannan أبي أمامة الصدي بن أجلان الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع نشي ناجع النبي أنا ينخطب حج بمفانا يشي اتقوا الله يا قوم تاني كجد وران الله شيني دي باب النووي يكاومنا واتقوا وصلوا خمسكم كسلا تسلوا لكم قداي بيان yana cikin jin tsoron Allah idan baka gane ba nawawi akwai ilimi akwai karatu wai dai ya nuna ma me alama tsoron Allah me yin sallah biyar duk wanda yake sallolinsa guda biyar to ka sa shi a cikin la'in masu tsoron Allah dan da bai ji tsoron Allah ba bai zai sallaci biyar din nan ba wa sallu khamsakum wa sumu shaharakum ku yi azumin watan ku na ramadana mai tsoron Allah ne yake yin azumin ramadana kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ashe yin azumi na ramadana alama ne na tsoron Allah kana so Allah sa ka cikin matsoran Allah ka shirya yin azumin watan Ramadan kar ka rinka fushi dan Ramadan ya zo kar ka rinka shiga damuwa saboda wai ba za ka ci abinci da Ramadan ba kar ka yi wannan wa addu zakata amwalikum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ashe da zakka ake samun tsoron Allah kuma da zakka ne dan adam yake tsarkaka daga datti da kazanta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa ati'u umara'akum ku bi shugabanninku ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ya ce ku yi biyayya wa shugabanninku jama'ar musulmi musamman ahlus sunna ku gane cewa biyayya ga shugaba da'a ga shugabanka shugaban nan ko na shara ne shugaban nan ko na tasha ne shugaban nan ko na unguwa ne duk wanda ya zama shugabanka ko na ina ne ko a kwamiti ne ba aka ce wani shine shugaba to dole a mai da'a ba a karan tsaye da abin da shugaba ya faɗa matukar ba sabon Allah ya umarni da shi ba da haka yana cikin tsoron Allah biyayya ga shugabanninmu da jagororinmu a dukkan sectors da dukkan ɓangarori da muke rayuwa da mutane da haka ashe in ka bi shugabanka ashe ba shi ka bi ba Allah ka bi wani shugaban ma ba daɗi lamarinsa wani shugaban ma sha'aninsa akwai ciwo to amma ya za ka yi an ce ka yi biyayya sai ka yi haƙuri ka yi biyayya a lahira a karɓa maka hakkinka annabi ya ce tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijinku wani hadisin tirmidhi ne ya rawaito shi kenan sakayyar waɗannan abubuwan gaba ɗaya shine samun shiga aljanna a cikin ƙarshen kitabus salam yace hadisi ne hasanun sahih wannan shine ƙarshen da wato babu taqwa da malam imamu annawawi ya kawo mana a cikin wannan littafi na riyadus salihin sati mai zuwa insha Allah za mu tashi babun fil yaqini wat tawakkul babin da ke magana akan yaqini da tawakkali wanda shine babi na bakwai a cikin littafin riyadus salihin وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته